babu al-ubhiyati wal aqiqati wa ma yubau min at-ta'am wannan babin kuma za mu karanta hukuncin lahiya da kuma dabban suna da kuma abin da ma ya halatta na abinci irin abincin da ya halatta dan adam ya ci sunna li hulin ghairi hajjin bi minan wa bihiyatun min ghairi ijhabin ana wa sinwa amu wa zafi da'ani wal mazu amu wa qida fi sani yace sunna an sunnanta ubhiyatun gashin shine ainihin na ibn fa'ila ke cewa an sunanta ubhiyatun lahiya li hurrin gada banda bawa bawa ai abin da ya mallaka wani mai gidan shi gairi hajjin biminan banda mai aikin hajji amina mai aikin hajji amina ko ya sayi dabba kar a yanka da sunan shi sai a yanka da sunan iyalansa saboda shi hadaya ne yake sunna ko farilla wajibi a kan shi ba ainihin yanka dabban lahiya ba za ka iya siyayya ka bari in lokaci a yanka wa iyalanka da sunansu amma ba da sunanka ba min gairi ijabin ana kuma layya tana zama sunna ba tare da ke kasar da ainihin aljihu wanda zai warar da mutum da zai guji wa mutum ba amma misali bana aka ce dabbobi sun yi tsada dabba an bai kai na dubu tamanin ba ba zai rayya ba kai kuma duk kudin cebaran ka dubu casa'in ne in ka sayi na dubu tamanin din nan za ka shiga matsala kuma kan ka sake samun wani kudin a lissafin ka za a daɗe to yanzu ka ga nan in ka sayi wannan dabban za ka shiga matsala to kai ba sunna bane kai ne sai mutumin da yin layyar ba zai iya kasar da addinin shi ya zauna ba ko kuma ba. Wasin nuha shekarun dabbobin da ake musu layya amun mazafin gani idan a tumaki ne kamar rago ko tunkiya ya zama ya shekara guda ya yi ko kwana ɗaya ne a shekara ta gaba. Walmazu idan ku ainihin bunsuru ne ko akuya amun sai ya cika shekara guda sannan wakti lafi sani sai ya shiga shekara na biyu ma ya cikakken shiga ya yi kamar kwanaki ko wata guda daga bambanci da dabba da tumaki da awaki tumaki in ya shekara ko yau ya cika shekara gobe za a yi da shi amma in a ainihin bunsuru ne ko akuya sai ya yi cikakken shekara ya shiga shekara na biyu shiga bayyananne wadatilun fi arba'in minar bakar idan kuma da shanu mutum zai yi lahiya dole sai ya shiga shekara na hudu sa sai ya shekara uku ya shiga na hudu sannan za a yi lahiya da shi kaga wannan yan marakan da ake yankawa sai dai a ce kawai an yi karin nama kwarai kuwa don ba na zaton dan maraki da ake yankawa wani ko shekara biyu bai ba saboda haka sa in je za ka yi lahiya da shi sai ya shekara uku ya shiga na hudu wal ibulu idan kuma da raƙumi mutum zai yi fi sitti sinina kada a bar sai ya ƙetare shekara shida idan raƙumi ne ya shekara shida ya shiga shekara da bakwai sannan za a yi da shi wayan nawal itiza jununun aw bakam jununun hauka na dabba yamna'ul ijza yana hana isarwa idan mutum ya sayi dabba ko kuma yana da dabba zai dai ya ita idan wannan dabban tana da ciwon hauka ba zai daita ba masu dabbobi sun sani wani dabban za ka yanke wannan ragon ya haukace ko irin wannan haukataccen ba za a yi da shi ba au bakam ko baibai wanda in yana kuka ma ba a jin murya kaga an ce baibai shine wanda baya iya magana to wannan ba za a yi da shi ba Au arajin ko gurgunta dabban da yake gurgu ba za a yi daidai da shi ba. Au awarin ko mai ido ɗaya balle ko makaho gaba ɗaya ba za a yi daidai da shi ba. Au bashan ko mai gamba mai kumburin ciki wanda cikin ya kumbura ko yana gudawa ba za a yi daidai da shi ba. Au maradun ko rashin lafiya ya zama dabbar gatanan tana kwance ba lafiya ba za a yi daidai da shi ba. Au bakarun ko mai ɗoyin baki irin dabba mai ɗoyi dinnan ba za a yi daidai da shi ba. awil batar ko mai yankakken bindi irin wanda aka datse jeren shi din nan ba za a yi daidai da shi ba aw jarabun ko mai kirci irin wanda yake da ainihin ciwo a jiki ana dan shafa mar irin mai abin nan bakin mai da sauransu wanda fatar ga ainihin duk tayi kuraje ba za a yi daidai da shi ba kaza buzalun haka nan ramin ya wanda ta riga ta bushe ba za a yi daidai da shi ba amma fa duk wa'annan abubuwan yace in zahar idan ya bayyana ma'ana duk wannan matsalolin sai idan ya bayyana wani kowanne bai san dabban kuma ya san tana da wannan matsala amma irin ɗan kaɗan ɗan gurgurta ne kaɗan za a iya rage da shi ko kuma ɗan rama ne kaɗan ko ɗan ciwon na rashin lafiya ne kaɗan wannan duk za a iya rage da shi sai dai wanda ya bayyana ya ci karfin dabba yadda kowa ya gani zai gane shi ne ba za a rage da shi ba. ya bisa dubar'i mai busasshen hantsa irin wanda ko irin abin nan ya ke cewa guzuma irin wanda ta gama haihuwanta har hantsanta ya riga ya bushe ya kyafe ita ma ba za a yi da ita ba wa zatu ummin wahashiya haka nan mai uwa naman dawa muna cewa barbaran yanyawa kamar yanzu misali bunsuru ne sai aka kawo barewa gida sai barbari barewan suka haifi ainihin da yanzu wannan dan kaga ai ba za ka ce masa akuya ba ba za kuma ka ce barbarewa ba kawai barbaran yanyawa ne ma na naman dawa ne ya barbari na gida ko na gida ne ya barbari na dawa sai aka haifa to irin wannan ƴaƴan ba za a yi dage da su ba shine zatu ummin washiya au zatu karnin yudimi ko kuma ma abokin kaho da yake jini sun yi karo ko ya ji wani abu ya buge shi kafan shi bai warke ba yana jini ba za a yi rage da shi ba amma idan ya warke ko kafan ya karye gaba ɗaya ne inda kun ya warke za a iya rage da shi abdulwa a cikin dabbobin da ake rage gaba ɗaya wanda ya fi kowanne lada shi ne ba'anun rago ko tinkiya daga shi ba ma'azun sai akuya ko bunsuru ba burgewa ba ne a ce kayan kasa wanda yanka rago ya fi ka lada wanda yanka akuya ma ya fi wanda yanka sa lada saboda haka ka siyo ragon ka mai kyau ka yanka ya fi ma sai dai kuma yawan nama kake so kana da babban tsangaya ka gama zai ba a kwarai ko yanzu gama haram ma ya siyo rago ina za ka yi babban karun to daga ainihin akuya sai ainihin me ake cewa sai saniya ko kuma sa baibulun daga nan kuma sai raƙumi ko jaguwa haka nan jerin yake a wajen lahiya ana kula da daɗin nama a wajen hadaya kuma ana kula da yawan nama in mun je babin hadiya za ka ji a ce raƙumi ya fi sai sa sai rago sai akuya amma a wajen lahiya kuma rago ya fi sai akuya sai sa sai ainihin rago ni masami ya ce majalla da mai ƙiba da za ka samu mai kyau mai ƙiba ya fi ramamme wanzakar haka nan da za ka samu namiji a kowanne ya fi mace. Wajaza da shiriku karibin in sakan bil ajiri ma'ahu bil iyali wal mu'an. Wajaza ya halatta da shiriku karibin tare ta makusanci kamar ɗan uwa da yake tare da kai in sakana idan yana zaune tare da kai bil iyali a cikin iyalanka wal mu'an kuma kai ka ɗauki ɗawainiyarsa to ka tare ta shi bil ajiri a cikin ladan ma'ahu tare da shi. ka zo ka siyo ragonka guda ɗaya ka zo yanka kana da mata kana da 'ya'ya akwai kannanka da waye duk a gidanka da suke kai kake ce da su za ku iya taruwa kan wannan rago ɗayan a yanka amma ba taruwan alada banda taruwa a kuɗi ba za a ce kai wani kawo dubu uku wani kai kawo dubu biyar wani kawo kaza sai mu siya sai mu sa sunan ku yanka sai mu ce ni ba yawa mutum ɗaya ne zai siya in ya siya sai a taru aladan gaba ɗaya wannan yayi amma ba a ainihin karo-karo a yankan layya sai dai ku yi watan da wa wani tuwa ba da ƙuren ku ana watan da a hana da kuɗi a shi sa a yanka wannan duk ba da yi mai wa wani tuwa ba da zalajin idi lokacin yankan layya shine bayan an yi sallan idi dan a garin ku akwai masallaci akwai guri da ake sallan idi to yanzu an waye gari kana da rago baka da damar yankawa sai an gama sallan idin imam ya yanka nashi sannan ka zo ka yanka in ka yanka kafin a gama sallan idi ko an yi sallan idi kafin imam yanka to ka ga naman ka ya zama balangu kawai sai dai ka je ka ci nama in kana son layya sai dai ka nemo wani ka yanka ila gurubi salisi sa'idi tun daga ran da hiya ina aka ce imamin idi an yi sallan idi ya yanka to yanzu daga nan an buɗe yanka har zuwa rana na uku yau a wuni gobe a wuni har jibi ma sai rana ta faɗi sannan za a wuce za a ce lokacin da ya wuce. Wa sharɗuwa bi gari yau mai awwali sharaɗin yankan lahiya in je ba ranar farko ba ne duru ku fajiri shi ne kudu alfijir. Yanzu misali ranar lahiya baka samu kayan yanka ba amma ga ragon ka ciyo da la'azar ko da magaruba yaya kake sai gobe to goben kan ba ruwanka da sai rana ta fito. kawai daga alfijir ya gudu an yi sallar asuba za ka iya ainihin danne abin ka kayan kakar ma fito a sama ido. Aha, Nurul Fajiri, kan hadaya masjidi ya ce ka misanta shi kan hadaya kamar hadaya shi ma hukunci shi haka yake ainihin sai bayan alfijir ya hudu ba a yi da daddare. Wa yustahabu sabiqul wilada aqiqatun shatun tubaha ada yace wa yustahabu an so sabiqul wilada ranar bakon haihuwar yaro haƙiƙatun a siyo dabbar suna dabbar da za a yanka a ranar bakwai haihuwar yaron. Shatun kuma in an zo ragon suna ana yanka rago ne ko akuya wanda tuza ha'ada wanda al'ada ya kai a yi da shi. yawa duk ragon suna dole sai idan ya cancanci a yi layya da shi duk ragon da ba zai layya ba in kayan ka a suna ma sai mu ce bai yi ba dole ka samu lafiyayye wanda baya tare da duk abubuwan da muka faɗa kuma sai shekarun shi ya kai na layya kuma ana yanka yu'aq ana yin wannan yankan dabban an kulle mauludin daga dukkan abin haihuwa walau unsa ko mace ce ko namiji aka haifa ko mace aka haifa za ka siyo dabba kuma wajen siyan dabban ba za a ce yin mace ce a siyo tinkiya in namiji ne a siyo rago sai mu ce in jiwa me alaƙar ragon suna da yaron balle ka ce yaron namiji ne ka siyo namiji mace ce ka siyo kawai namiji ya fi mace lada in ma mace ce aka haifa in ka siyo tinkiya a namiji ma yayi wa yau ma yurga kuma an zo lissafin kwana bakwai din ana yasar da ran da aka haifi yaran izal fajr safa in je kuduwar alfijir ya riga yanzu misali an haifa ma yaro yau asabar to yau asabar din nan in je bayan alfijir ya huduwa yi sannan asuba aka haifi yaran to in ka zo lissafin kwana bakwai ba za ka sa da yau ba dan ka sa da yau zai zama takwas yanzu ba yau asabar aka haifi ba sai ka ce to lahadi litinin talata laraba alhamis juma'a ran asabar shine ranar bakwai sai a yanka ka ga mu lissafa da yau ba amma idan kafin alfijir ya hudo ne kamar da asuba an je hudu kawai sai ka ji kukan jinjiri an gama suka ce ai alhamdulillah ta sauka to yanzu zaka irga da yau yanzu ai ba alfijir ya hudo ba sai ka ce in ka zo lissafi sai ka ce asabar lahadi litinin talata laraba alhamis ran juma'a suna inda alfijir bai hudu ba yawa shine yace wa yau ma yulga idan fajr safak ana yasar da ranar in dai alfijir yayi gayi da la yuba wa akulu kulli dahiri an halatta mana cin dukkan wani abu mai tsarki duk abin da aka ce wannan abin ba najasa bane ya halitta musulmi ya ci wa kullu bariyin dukkan dabban da ainihin yake rayuwa a kogi ko ya mutu ya halatta kaji irin su kifi irin su dorina irin su ainihin kada irin su kai har mami wata ko na abu da ake cewa mami wata ko wai mutum na ruwa to ko mutum din ne inda a ruwa yake rayuwa ya halatta kada sa kaji kwarai kuwa sannan wani adadin ruwa tsakanin ruwa inda na ruwa dan manzo Allah da ya zo ai bai ware ba cewa yi huwa ad-dawuru ma'uhu al-hillu mai tafi ya ce shi kogi ruwan shi mai tsarki ne kuma duk abin da ya mutu a cikin kogi ma inda dabban da yake rayuwa a ruwa ne ya ce kawai mai tsarki ne ya halatta za ci. Wa kullu ɗari hakanan dukkan tsuntsu mai buga buki mai tashi ya halatta a ci namun shi kowane irin tsuntsu ne. Haka ne? Yawwa wa namun hakanan ya halatta a ci naman dabbobin ni'ima dabbobin ni'ima su ne guda hudu din nan wanda mazan su da mazan su suke zama guda takwas samaniya ta menene azwajin min al-bani sayyid wa min al-mazi sayyid wa min al-iblis sayyid wa min al-baqari isnayn to wayannan duk ya halatta mutum ya ci naman raƙumi naman shanu naman tumaki naman awaki haka ne ko? Sannan sai kurbu'un ya halatta mutum ya ci naman beguwa. Akwai abin da ake cewa beguwa za a ganta tana da kaya amma tsayin ta yana da tsayi haka to irin wannan ya halatta mutum ya ci naman ta. Barun ya halatta mutum ya ci naman bera. Yanzu bera ya sun dame ku ku yi kokarin keji ku kama su sai a yi muku ainihin farfesu ku ci. Ƙunkuzun ya halatta cin naman bushiya, akwai bushiya ita kuma a dunkule take, za ga tana da kaya ta gana ma sai ta kuma yadda kan nata ma ka ganta kamar bol, to wannan ita ma ku doke in akwai hali a yi barbe su. Wa'ar na bun haka nan ya halatta a ci naman zomo, haka ne ba? Yarbu'un haka nan ya halatta a ci naman yarbu, yarbu wasu na ce masa shi ne ainihin gafiya. waburun hakanan ya halatta a ci naman wabar kai kaladun har jaba ka za ko wani ainihin abu jaba ko bera wanda yake makawo din wanda ta cikin gabi yake wucewa ya halatta ka fiye ka ci a irin yanzu din wanda za a yi wata guda mutum bai ci nama ba kuma ga nama yana yawo a tsanga ya halatta ku buge ku ci kawai ba ramun bane bare ba duk ku doke ku ci kashashul ardi yace kwarin ƙasa duka in dai ba za ka yi kyawa ba ya da ta irin su kyanke so irin su tsutsa irin su waye duka tattara abin ka kawai ka soya alwashu namun dawa gairul mubtarish wanda ba sa tumbe irin su barewa irin su gada irin su kyarkeci irin su waye duk irin dabban namun dawa da baya tumbe ya halatta mutum ya ci wahayatun min sharri summiha gurid Mm.
yace kai har macijiya ma kawai ana kiyayewa ne saboda sharrin ainihin dafinta amma naman maciji din ba haramun bane saboda haka in kana da hanyar da zaka raba shi da dafin iya naman zaka ci shi ai an ce yana da dadi ya fi kiwi ma dadi wajaza ma yasuddu lidarura lal adami wal kamru lalil gussa yace to a wanda ya haramta din ma gaba daya jaza ya halatta mutum ya ci ma ya suddu abinda zai toshe wa jiran shi lidarura domin larura yanzu misali mutum ya shiga cikin cikin kunci da matsala ya buga ya buga duk inda zai samu abinci babu kawai sai ya je yan kaji ka sa yan kaji ne za ga an zo saukewa wanda suka mu mutumin nan zai ga an tara an zuba shara an jima in mai shara zai kwashe sai ka kewaya ka gani to ya halatta ka kwasa ka je ka abin nan ai larura ce bari in ka bari sai ka mutu ya halatta ka ɗiba saboda larura ka je ka ci abin da zai kiyaye ma wajen ranka amma irin wannan dan adami banda dan adam a ce ka wayi gari ka buga ba inda za ka samu abinci sai ga wani ɗan adam ya mutu yanzu naman ɗan adam kan ko ka ɗiba ka ci ma guba ne ba zai kiyaye ma komai ba bai halatta ka ci ba kuma ɗan adam ɗan uwanka yana da alkurmar da in ka yanki naman shi ai ka wulaƙanta shi saboda haka mutum ko zai mutu bai halatta ya ci naman ɗan adam ɗan uwan shi ba amma sauran abubuwan da aka haramta duka idan ya kai hali ya halatta ya ɗiba shi wal kamru haka nan banda giya duk irin kishin da mutum yake ji ya buga ya nemi ruwa ya rasa sai giya bai halatta ya sha giya ba saboda me saboda dama ai zai sha ne dan ya kosar da kishi ko to ita kuma giya harara ma take sawa ba ta kosar da kishi kaga ba amfani sha tun da asalinta haramun ne yace ita ma giya dalil gusa banda inda za a gusar da makara wannan har giya din za a kurba misali mutum ne wani abu ya tokare shi a wuya ya buga ya fa inda ya samu kuma sai giya kaga giya kan ko ba za ta kosar ba in ka watsa za ta kusar ma da wannan abun to za a zaci har giyan ka sha Aha. wa yarumul bagalu amma haramun ne mutum ya ci naman albadari wakin zirun da naman alade farasun da naman doki kirdun da naman biri himarun da naman jaki wayannan duka haramun ne mutum ya ci sun madinun sannan tabo haramun ne mutum kawai ya rika ɗiban tabo yana ci tunda a cutar da shi zai yi au najas ko najasa duka haramun ne mutum ya ci wai kurau sabo an karanta cin naman namun yawa irin kamar su kura su zaki da sauransu wahirun haka nan makaruhi ya cin namun kulya kaga kulya ma ba a ce haramun bane kawai makaruhi ce shi ko makaruhi baya busar da halarci saboda haka in ka rasa nama sai kulya kana kwaɗayi in ka buge ka ci ba wanda zai ce kai haramun sai kawai a ce kai makaruhi ka ce to zan yi tsibirai ba shi kenan ba tunda dai Allah bai haramta ba kalbun kare wasanabun da yin yawa zabu'un da shiyaki filun da giwa zibun da kura wa'annan duka makaruhi ne ba haramun bane